إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙalƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu aisha a wannan anguwa ta nubo kare domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a yau muna ɗaya ga watan zulhijja hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 18 ga watan biyar miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratul nazi'at wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin wannan sura za mu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa فإذا جاءت الطامة الكبرى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
Allah madaukakin sarki yana cewa fa idza ja'atil qammatul kubra sannan idan mafi girman busar kaho ta zo yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a ranar da ɗan adam za ya tuna abin da ya aikata wa burizatil jahim aka kuma bayyana wutar jahannama liman yara ga dukkanin wani mai gani fa amma man tagha Allah ce amma kaga wanda ya dagawa a wannan ranai wa athara alhayatad dunya kuma ya fifita rayuwa ta gidan duniya fa innal jahima hiya alma'wa Allah ce to wutar jahannama ita ce makomar shi wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda ya ji tsoron haduwa gaban ubangijinsa wanahan nafsa anil hawa ya hana ran shi tabi san zuciya fa innal jannata hiyal ma'wa Allah ce gidan aljanna shine makomarsa Allah madaukakin sarki yana cewa fa idza ja'atit tammatul kubra Allah ce idan babban al'amari yazo na busa na busa kaho anan Allah madaukakin sarki yana magana akan busar ƙaho ta biyu kenan lokacin da allah maɗaukakin sarki za ya kira mutane domin a yi masu hisabi to wannan aya tana da alaƙa da ayoyin da suka wuce ko tana da alaƙa da ayoyin da muka karanta ta huska guda biyu alaƙa ta farko shine abinda burhanuddin ibrahimul biqa'i ya kawo a cikin littafin shi nazmid durar fi tanasubil ayati was suwar yana cewa wannan aya tana da alaƙa da ayoyin da suka wuce ta fuskar cewa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana yadda ya yi ya halitta sama da ƙasai saboda ya kawo dalili mai nuna cewa lalle shi mai iko ne akan ya tada mutane kuma ya yi musu hisabi to lokacin da ya kasance a hankalce dan adam ya yarda cewa abu ne mai sauki Allah ya tada mutane to shine Allah yake bada labari akan abin da zai faru alaka ta biyu da wannan aya take da ita da suror da ayoyin da suka wuce shine abin da al-Imam Sa'di ya kawo a cikin littafin na tafsiri yana cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya halitta sammai guda bakwai masu girma da abin da ke akwai a sama na haske na tauraro da wata da rana da kuma halittar ƙasa mai girma da Allah madaukakin sarki yayi da abin da yake akwai a cikinta wanda dabbobi da mutane suna da bukatuwa akan wannan to sai Allah madaukakin sarki ya kawo wannan ayar dan ya tabbatar da cewa za a ta da mutane wa'anda su mukallafuna ne koko su Allah ya ɗora musu idan sun yi daidai za a ba su lada idan busi ba daidai ba kuma za a ba su abin da yake zunubi ne to da Allah ya tabbatar da cewa halittar sama da ya da halittar ƙasa da ya ba wai ya yi su ba ne don wasa saboda sakamako to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'iza ja ta tsammatul kubara idan babban al'amari mai girma ya zo shi ne busa ta ƙaho ta biyu da Allah maɗaukakin sarki zai yi umarni a yi al'imamun ras'ani a cikin littafin shi na tafsiri yana ja to me ake nufi da tsammatul kubara me ake nufi da babban al'amari ko ko mafi girman al'amari ya ce a nan malaman tafsiri suna da maganganu guda uku magana ta farko shine ana nufin da shi ranar tashin alkiyama yuridul qiyamata ana nufin da shi fa idza ja'at tammatul kubra ana nufin da shi ranar tashin alkiyama wa qila yake cewa kuma akwai magana ta biyu shine as-sa'atul lati yatasadda'una fiha fariqun ila al-jannati wa fariqun ila as-sa'ir magana ta biyu shine cewa ranar tashin alkiyama wadda za a kora mutane zuwa gare ta wasu jama'a su tafi a gidan wuta wasu jama'a kuma su tafi a gidan aljanna yake cewa qilan nafakhatu thaniya yake cewa magana ta uku shine busa ta kaho ta biyu da Allah madaukakin sarki za ya umarni a yi wannan magana ta ƙarshe kuma ita ce abinda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi a kanta Allah yana cewa a wani wurin Allah yana cewa balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar Allah yana cewa ranar tashin alkiyama shine lokacin yi musu azaba was sa'atu adha kuma ranar tashin alkiyama ita tafi munana wa'a ita tafi wulaƙanta wa amar ita kuma tafi zama abin da ya himuni sai Allah yake cewa yau mai tazakkarul insanu masa ranar da mutum za ya tuna abubuwan da ya rige ya aikata a gidan duniya kenan to anan da Allah madaukakin sarki yake cewa yau mai tazakkarul insan ranar da mutum za ya tuna abin da ya aikata yau sai ya kasance badin ne na ida ko ko badin ne na idmar na wani fi'ili da aka ɓoye shine kamar a ce ai yau mai tazakkaru ya jiri kaita wa kaita ranar da mutum za ya zanki tunanin cewa ina ta ma a gidan duniya ya tsaya ya yi aiki mai kyau ina ta ma a ɗan mai doshi a bashi ɗan lokaci kaɗan ya dage ya yi aikinsa ina ta ma a ce an ƙara bashi wata dama to shine allah maɗaukakin sarki yake magana a nan ranar da ɗan adam za a dan tunanin abubuwan da aikata a gidan duniya ko na alkhairi ko na sharri to idan Allah madaukakin sarki ya tashi ranar tashin alkiyama farkon abinda dan adam za yi nadama akan shi shine lokacin shi da ya bata lokacin shi da ya bari ya tafi a banza a gidan duniya wannan lokaci da muke wasa da shi to dama ce Allah madaukakin sarki ya bamu domin mu samu mu aikata abinda za mu girba a gobe ranar tashin alkiyama haka yana daga cikin aikin da mutum za ya tunanawa wanda ya yi asarar shi a gidan duniya shine aikin da kai ba don allah duk girman shi duk ƙanƙantar shi idan an tashi ranar tashin alkiyama kana tunanin a baka lada wannan aikin sai a ce ma ai aikin da kai ba dan Allah kai ba dan haka babu lada akan wannan sannan aiki na uku wanda mutum za yi nadama akan shi a gobe ranar tashin alkiyama shine aikin da mutum yayi akan san zuciyar shi koko aikin da mutum yayi ba akan karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ma mutum zai yi nadama akan wannan aikin za ka yi tunanin kun yi kaza kun yi kaza kun yi zikiri kun yi kaza kana tunanin a baka lada sai a ce ma ai aikin da kai ba akan karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba dan haka babu lada akai ibn hajar a cikin littafin shi al-fath yana cewa kullu man ahdatha shay'an wa nasabahu ila ad-din duk mutumin da ya kirkira wani abu na aiki ya jingina wannan aikin ga addini walam yakul lahu aslun kuma wannan aikin baya da asali daga cikin addini yurja'u ilayhi yace to idan an tashi ranar tashin alkiyama za a maido ma wannan aikin fa huwa dalalatun yace wannan aiki bata ne waddinu bari'un minhu kuma addini ya barranta daga dukkanin abun da yake bata ne to yasa a kullum ake shan hankalin mutane da cewa duk ibadar da za ka aikata ka tabbatar cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya ka kuma ka tabbatar cewa ka yi wannan ibada akan karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da kai a karan kanka a molanka ka yi shi a bid'a ka yi shi abin da ba akan karantarwa ba to wannan duk girman shi banza ne a gobara na tashin alkiyama ibnu hajar yana cewa yurja'u ilai za a maida ma aikinka saboda Allah yana karban aiki ne aikin da aka yi a bisa karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim a cikin littafin shi al-fawaid yana cewa ida'atul waqti ashadd min al-maut yake cewa bada lokaci akan banza to yana daga cikin abin da yafi tsanani yafi mutuwa tsanani yace li anna ida'atul waqti taqta'uka anillahi wad-daril akhirah yake cewa bada lokaci da kake yi akan banza ya ce to wannan yana raba ka da allanka kuma yana raba ka da abin da za ka samu a gobara na tashin alkiyama na amfani walmautu ya ƙa'uka anil duniya wa ahliha ita kuma mutuwa tana raba ka ne da duniya tana raba ka ne da mutanen da ke cikin duniya amma a lokacin da za ka ɓata lokacinka a wasannin banza ko a gulma ko a hira ko akan abin da baya da amfani to wannan shi ne babban asara da ɗan adam za ya fara cinawa a gobe ranar tashin alkiyama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum ya ribanci abubuwa guda biyar kamun abubuwa guda biyar su riske shi yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana shine cewa mutum ya yi amfani da dama da Allah madaukakin sarki ya bashi ta lokaci idan aka ce ga kazam na baka komai ba lokaci ne da za ka ɓata shi ba a kan shan shayi lokaci ne da za ka karanta alkur'ani lokaci ne da za ka zikiri lokaci ne da za ka yi hailala idan aka ce ga lokaci ka samu lokacin da za ka je ka sada zumunta ne ba lokacin da za ka bar shi ya tafi akan banza ba ne allah maɗaukakin sarki a cikin suratul fajr allah yana cewa yawan mai tazakkarul insanu wa'anna lahu dhikra allah yana cewa ranar da ɗan adam za ya tuna lokacin shi da ya bata na banza a duniya Allah ce wa anna lahu zikr Allah ce kuma wannan tunatarwa wannan tunin ba zai masa amfani ba saboda ya bar lokacin shi ya tafi a banza a yanzu kuma babu wani abun da mu muke wasa da shi kamar lokaci za ka ga cewa akwai karamcin aiki akwai karamcin hada-hada amma rashin wannan aikin da rashin wannan hada-hada ya samu mun mai da majalisunmu wurin shan shayi wurin gulmace-gulmace wurin hirar banza Allah ce to yau mai tazakkarul insanu masa farkon abinda mutum zai ciza hannunsa a gobara na tashin alkiyama shine awa daya da bawa za ya bari ta tai a banza ko minti talatin a rayuwarka da za ka bari ta tai a banza ba tare da kayi wani abin amfani a ciki ba Allah ce wa buri zatil jahimu liman yara Allah ce kuma za a bayyana wutar jahannama liman yara ga dukkanin wanda yake gani Allah madaukakin sarki za ya sa a kawo wutar jahannama da masu imani da waɗanda ba su yi imani ba kowa za ya gane ta kuru-kuru Allah madaukakin sarki yana cewa latarawunnal jahim Allah ya ce tabbas kau za ku ga wutar jahannam thumma latarawunnaha ainal yaqin Allah ya ce kuma tabbas za ku ganta gani na yanke shakku gani na yankan hujja mutane za su ga wuta Allah ya kawo ta tana kururuwa mala'iku suna janta tana jansu kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa yu'ta bi jahannama yawma idhin laha sab'una alf zimam za a zo da wutar jahannama a wannan ranai tana da mala tana da linzami guda dubu saba'in ma'a kulli zimamin saba'una alfa malikin ya jirrunaha akan kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in a kowane linzami na wuta akwai mala'ika dubu saba'in wanda suna jansu tana jansu su ma suna janta wani sa'in kamar ta kubce wani sa'in ta rinjaye su wani sa'in su rinjaye ta da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana wannan ne saboda kowa ya shiga taitayinsa ba mala'ika dubu saba'in ba ko soshi dubu saba'in aka ce aka ce suna tsaye a kan wuri kai ka san keta su domin ka yi abin da kake so abu ne wanda yake yana da wahala to kana ga amma Allah madaukakin sarki ya sa wuta akwai mala'ika dubu saba'in a kan linzami guda ba wai a kan dinkadin linzamanta ba ba don komai ba saboda mutane su gane cewa rana ce wadda babu wani abin da za a ceci ɗan adam inda ba aiki ba aiki nagari kuma aiki wanda ya kasance an yi shi akan karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa wa burizatil jahimu lil ghawi Allah ce za a bullo da wutar jahannama lil na da wa'anda suka zo a gidan duniya suka yi abin da suka ga dama da wa'anda suka zo a gidan duniya suna masu kangare ma mulki na Allah madaukakin sarki Allah ce fa amma man taqa Allah ce amma kaga wanda ya dagawa a wannan ranai to anan idan aka ce ɗagawa tana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine ɗagawan da bawa za ya yi game da ubangijinsa shine ya ƙi bauta ma Allah Allah ya ce ya yi sallah ya ƙi Allah ya ce ya hudda zakka ya ƙi huddawa Allah ya ce ya sada zumunta ya ƙiya Allah ya ce a yi kaza ya ƙiya to wannan ɗagawa ce wannan kuma ita ce ake magana a nan Allah madaukakin sarki yana cewa wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairi al-haqq wadannu annahum ilaina la yurja'una to irin wannan dagawa ita ce fir'aunu yayi yana ganin cewa ba za a maida shi a wajen ubangijin shi ba da shi da rundunarsa wina ka ce dagawa ba wai sai mutumin da ya kafirce ba shine ake ce matsari a mutumin da za a ce ga wani abu da akwai aya da akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai amma ya dage ya ki aikata wannan abin to shi ma wannan kalma za ta iya hawa a kansa ibn taymiya a cikin littafin shi al-ubudiyya yana cewa fattaghi huwa allazi tajawaza haddahu ibn taymiya yana cewa wanda ake ce ma yayi dagawa shine mutumin da ya ketare iyakashi wastakbara anil ubudiyyati lillah yayi girman kai a wajen bauta ma Allah fadda ali nafsihi rububiyya ya zanki kira ma kanshi cewa shi ma yana iya halittawa awul uluhiyya ko ko ya yi tunanin cewa shi ma ya kai bagiran da za a zanki bauta mashi awul istighna a anillah ko ko mutumin da yake jin cewa shi yanzu ya wadata daga Allah maɗaukakin sarki kuma ana nan ana yi mu mutane irin wannan karatun wani zai hau lasifika ya ce shi ma ya kai matsayin Allah wani zai hau lasifika ya ce ya kai matsayin da shi ma zai iya kashewa ko ya raya ko ya halitta kuma yana da mabiya suna biye shi akan irin wannan to wannan da ire-iren wa'annan ake shi yasa Allah ce fa amma man tafa amma wanda yayi dagawa ya dagawa kuma mutun ya wadatu da Allah wannan yana daga cikin shirka wadda take babba duk mutumin da yake tunanin akwai wani mutum wanda zai kare shi daga wani abin da zai cuce shi ko mutumin da yake tunanin akwai wani da zai iya arzuta shi ko ko da yake tunanin akwai wani wanda zai iya bashi lahiya ko yake tunanin akwai wani wanda zai iya bashi aihuwa to shi ma wannan ya nuna cewa ya wadatu da Allah ya kama wani wanda zai yi masa aikin da Allah madaukakin sarki yake yi masa to shi ma wannan da shi ake a cikin wannan aya Allah ce to kaga wanda ya dagawa haka ibn taymiya ya ci gaba da cewa a cikin littafinsa wanda muka ambata ya ce wa man a'rada anil ubudiyyati lillah ya ce duk mutumin da ya kangare kansa daga bauta ma Allah wastakbara anil khudu'i lahu yayi girman kai akan kaskantar da da kanshi a bautan Allah faqad taqa wannan mutumin ya ya wuce iyaka wa aslu tughyani mujawazatul hadd yace asli abinda ake ce ma wuce iyaka ko dagawa shine ka wuce iyaka wa a'zamul hududi haddul ubudiyya ibn taymiya yake cewa abinda yafi girman iyakoki shine iyaka ta bauta faman tajawazahu ila da'awa ar-rububiyya duk wanda ya ketare wannan ya koma yana tunanin cewa shi ma zai iya halitta awul istighnai anillah ko yake tunanin ya wadatu daga Allah faqad taghatu guyanan aziman wannan ya ketare iyaka iyaka wadda take tayi girma kuma kamar yadda muka ambata mutane ana faɗa musu abinda shine ya tabbata a sunna amma mutum ya kangare ya ce shi ba zai yi imani da wannan ba to mutum idan bai wasa ba zai iya shiga cikin wannan kalmar da Allah madaukakin sarki yake ambata haka ibnu taymiya yake cewa fal abdu ya ce shi bawa kullama kana adalla wa akhda'a kullama kana adalla lillah wa akhda'a duk lokacin da bawa ya kasance yana kaskantar da kanshi ga Allah menene kaskantar da kai ga Allah shine idan aka ce Allah ya ce kawai kai baka da wani sauran shayayya wannan shine kaskantar da kai ga Allah idan aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya zamanto a ce baka da wani abin da zai sa ka yi wannan abu wannan shi ne kaskantar da kai ga Allah ya ce kana azza wa akamala ya ce to za ka ga wannan mutumin ya fi zama cikakken mutum kuma ya fi izza wa man tagawa stakbara amma duk wanda ya ɗagawa ya yi girman kai faƙad haraja an haƙiƙacin ubudiyya to ya fita daga bauta bauta ta gaskiya fasara abdan lihawahu wa shaitanihi sai ya kasance bawa ne akan shaidanin sai kasance bawa ne akan zuciyarsa abinda shaidanin shi ya gaya mashi shi yake amfani da shi abinda san zuciyar shi ya gaya masa shi yake amfani da shi don haka cikar mutum ba wai dan adam musulmi ba wai yana cika ne da riga ba ko yana cika da hula ko yana cika da katuwan mota ko katon gida a kana cika ne lokacin da kake kaskantar da kanka ga umarnin Allah amma ko da ka wuce ana kiɗa ma jiniya ana kaɗa ma ganga ana zikiri in ka wuce in dai baka kaskantar da kanka ga al'amarin Allah to baka cika ba kuma mutum ba zai gane wannan ba Allah ya sawake sai a gobe idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah ce amma kaga wanda ya dagawa wa athara alhayatad dunya kuma ya fifita rayuwar duniya shine ya kauda kai daga abinda shine zai girba a lahira ya sanya dukkanin rayuwar shi duka neman duniya ne Allah madaukakin sarki yana cewa bal tubsiruna alhayatad dunya Allah ce ku mutane kuna fifita rayuwar duniya ne wal akhiratu khairun wa abqa ita kuma rayuwar lahira ita tafi alkhairi kuma ita ta kasancewa tafi dawama a cikin suratu fatir Allah yana cewa ya ayyuhan nas ya ku taron mutane inna wa'adallahi haqqun Allah ce lalle alƙawalin Allah gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud dunya dan haka kada rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurranna kun billahi lagaru kuma kada wani mai ruɗarwa ya ruɗar da kai daga hanyar Allah kada wani ya ma karatun banza ya sa ka bar musuluncinka kada wani ya ma karatun banza ya sa ka aikata abin da Allah bai ce ka yi ba kada wani ya ma karatun banza ya sa ka saba ma abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin suratul kahf lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labarin duniya sai Allah ce wa driblahum mathalar hayatid duniya Allah ce ka ba su labarin misalin wannan rayuwar tamu ta duniya Allah ce kama in anzalnahu minas sama Allah ce kamar ruwa ne wanda muka sabkar da shi daga sama fahtalata bihi nabatul ardi sai ya hadu da ciyawa ta ta ƙasa fa asbaha shiman sai ya kasance busasshe ne tazruhur riyah wanda iska yana daidaita shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ce shi mai komai ne akan dukkanin dukkanin komai amma yanzu rayuwa zaka ga cewa mutane sun fi son rayuwar duniya kai ka ce mun zo duniya ne ba tare don mu koma ba wani abin da za ka ga muna yi kai ka ce wannan duniya kawai an zo ne an zo zama kuma a cikin wannan babu bambanci a wani sa'in da wanda ya ɗan yi karatu da wanda bai yi karatu ba za ga cewa duniya tana yi mana barazana tana ruɗar da mu dukkanin abin da muke kokowa a kan shi shine ya za a yi mu samu duniya ya za a yi ɗanka ya samu takarda wadda za a zanki bashi albashi ya taimaka mu baka san ya za a yi ɗanka ya koyi abin da ko da kana kabari ba lada za ta zanki kai maka yanzu a wannan anguwar da za ka ce a gwada ma gidaje na mutane gidan da a ce ga wani gida wanda babu wani yaro da yake da birebe a ciki akwai wahala da a ce a nuna ma gidaje a wannan anguwa a ce gidan da yaro baya da birebe akwai wahala a kaɗan kamun ka samu birebe za ka yi shekara goma sha biyu kana karatu amma yanzu da za ka ce abu saƙo-saƙo a wannan unguwa gida nawa ke akwai mahardaci za ka ga wannan abu ne wanda bai dame mu ba amma dai mun hira mun lamun cewa cewa ita rayuwar duniyar da ita ce kowa yake buɗa idan ɗanka yana baka to a majalisa kuma an san ɗanka yana neman jarabawa amma a majalisa ku babu wanda ya san ɗanka a wace sura yake babu wanda ya san ɗanka izihi nawa ya harrace babu wanda ya san ɗanka hadisi na manza Allah sallallahu alaihi wasallam guda nawa ya harrace idan ka zo majalisa ɗanka ya samu bak kana murna kana gai to wannan abu ne na murna amma menene ka bashi wanda za a yi amfani ka da kai da shi a duniya kuma ya amfane ku a lahira yanzu idan ka ɗauka a kan ƙasar gaba ɗaya za ka ga cewa akwai bidije da ake huddawa na mazan kuɗi wanda ake ɗaukar nauyin lakwal da shi amma wane dala nawa ce a ce dala nawa ce ake huddawa bidije da za a taimaka ma makarantu ko da za a taimaka ma yara su haddace alƙur'ani ko da za a taimaka ma wani ya samu wani abu na lahira babu amma za ka ga cewa dukkanin abin da muke kashewa na kuɗi aka biya ma ɗanka lakwal ta shiga uku, ta shiga 100 ta shiga 50 amma dala 100 ta makaranta ba za ka iya bada in ya tai ma yaran sai shi ne yake da kokari zai tai to kuma a haka mun sakankance muna jira sai wani ya zo ya ce mu mun hisar rayuwar duniya akan lahira to tabbas aikinmu yana fassara wannan aikinmu yana nuna cewa mun hisar rayuwar duniya mun hisar rayuwa rayuwa ta lahira za ka ga cewa kana banda lakwal da ɗanka za ya ce da safe ya dawo ya ce da marice ya dawo in dare ya sai ka ɗauko wani mushe ya zo kana baya shiga 20 shiga 30 saboda ya zanki koya ma ɗanka mat ko fesi amma baka taɓa ɗauko malamin da zai koya ma ɗanka alkur'ani ba kana baya shiga 30 a ce wanga lokacin tsakanin magariba da ishayi na malamin ƙur'ani ne babu kuma a haka muna jira sai wani ya zo ya ce mana mun hisar rayuwar duniya to Allah madaukakin sarki yake cewa wa athara alhayatad dunya ya fifita rayuwar shi ta duniya akan rayuwar shi ta lahira zaka ga mutum baya da alaka da Allah baya da lokacin karanta alqur'ani baya da lokacin zikiri baya da lokacin zuwa a koya masa baya da lokacin zamnawa ya koya amma kuma kawai amma yana da shago kuma yana da yana da abubuwan da yake bukata na rayuwa wanda suke ba shi kudi da yake rayuwar shi ta yau da gobe to da boko da neman kudi duka abu ne mai kyau amma dai wane ka fi so kai a karan kanka da za a tambaye ka a ce tsakaninka da ubangijinka da rayuwarka ta duniya da rayuwarka ta lahira wane ne ka yin kokari a kan shi kai da kanka ka san amsai cewa dukkaninmu muna gudu ne akan duniya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa gudun duniya saboda ya san cewa gida ne wanda an zo ne na ɗan lokaci a zamna a nemi guziri a wuce wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya barci akan tabarma tabarma da ake yi da ita da da, kunnan iccen dabino sai sayun tabarma ya hito a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabban shi suka ce ya rasulullah suka ce ya kai manzo Allah lau ittakhazna laka wita'an suka ce da zaka ba mu dama da mun sama maka abun kwanci mai kyau wanda yake da tsada wanda idan ka kwanta sayun tabarma ba za ya fito daga jikinka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mali wa mali wa malid dunya manzo Allah ce kuma ni menene hada ni da duniya ما أنا في الدنيا إلا كراكب استزل تحت شجرة ثم راح وتركها manzo Allah ya ce misali na misalin gidan duniya shine kamar mutumin da yake sa kan abun hawan shi da yake kan abun hawan shi sai ya sabko ya zamna a ƙarƙashin wata inuwa ya tashi ya tahiye shi manzo Allah ya ce wannan shine alaƙata da duniya kamar mutum ne yake balaguro akan mota sai ya tsaya ya sha inuwa ya dan huta kuma ya tashi ya bar wannan inuwa ya tahiye shi manzo Allah ya ce to ni alaƙata da duniya kenan amma mu yanzu kana ga ba haka muke ba tare ba mu koyi da wa'annan hadisan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambata mana zaid ibn sabit da Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya rawaito mana hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce man kana ce duniya hamma manzan Allah ya ce duk mutumin da ya kasance duniya ita ce gurinsa farraqallahu alaihi amrahu to Allah za ya zanki sa al'amurra su zanki cin maimaye ma mutum al'amurra za su ma mutum yawa waje ala faƙarahu bai na ainihi wanzu Allah ce kuma Allah zai sa talaucin mutum a gaban idansa ana nuhin ba zai taɓa rabuwa da talauci ba walam ya aji himinar duniya illa ma ku ci balau wanzu Allah ce kuma mutum ba zai samu daga duniyar shi ba sai abin da aka rubuta mishi in kai kahi kowa sarkin nema to abin da aka rubuta ma shine za ka nemowa wa man kanat al-akhiratu niyyatuhu wanda Allah ce amma mutumin da ya kasance lahira ita ce niyyarsa jama'a Allahu lahu amrahu sai Allah ya tattara maka abubuwanka a waje guda me yake nufi Allah ya tattara ma abubuwanka a waje guda sai kaga cewa baka da bukatu da yawa Allah yana baka shikka 30 a wata amma sai kaga cewa 'yan bukatun da ake baka na daidai wannan shikka 30 din ne kai bukatunka shikenan kuma sun wadace ka to idan kuma Allah madaukakin sarki ya ga dama sai a baka 'yan miliyon sai a baka miliyon guda duk wata sai ya kasance amma in an baka wannan miliyon din nan matarka ba ta lahiya can ɗanka ba ya lahiya nan katangar gidanka ta zube can mamarka tana likita wannan kuɗin duka sai su watse ba tare da ka ashe ko dala ba mai yiwa ma sai ka koma bara maza Allah yake cewa wa ja'ala ghinahu fi qalbi amma in mutum ya kasance rayuwar lahira ita ce gurinsa to sai Allah ya tattara masa wadatuwarsa a cikin zuciyarsa wa atatuhu dunya wa hiya raghim manzo Allah ce kuma duniya za ta zanki zo mishi koda duniyar nan bata so ba za ka ga yana bukatun shi yana rayuwar shi taiwa da gobe ba tare da kwaramniya ba kuma ka ɗauko wannan hadisin a yanzu ka aza shi a unguwarku mutum nawa ne wanda shi Allah ne a gabansa kuma ba ya da wani abun kasuwanci mai ƙarfi sosai amma za ka ga yana rayuwar shi a hankali sannu-sannu kuma in ka gan shi yana birge ka saboda yana ma barazana kana tunanin yana da shi alhali shi kuma baya da shi saboda shi lahira ita ce a gabansa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lauka na ce duniya ta adilu inda Allah janaha ba'udatin ma saƙa kafiran min ha shurbata ma'in wanda Allah ce da a ce duniya tana da wata daraja ko wata ƙima a wajen Allah maɗaukakin sarki to da kafiri bai sha ba daidai da kofi na ruwa da Allah ya hana makafiri amma da yake duniya ba komai bace a wajen Allah sai a bashi katuwan mota a bashi katan gida a bashi kudin da ma ana lissafa ya cikin masu kudin duniya to wannan yana nuna cewa duniya ba komai bace ba kuma dole indai muna so Allah madaukakin sarki ya shiga lamarin mai tausaya mana to dole sai rayuwa sai mun zankin 50-50 kana dan a neman duniyar ka kuma kana neman lahirar nan neman duniyar ka in ka ba da awa goma to nan a neman lahirar ka yi kokari ka ba da awa biyu ko ka ba da awa daya to idan mutum yana dan sesa sese to anan ne Allah madaukakin sarki za ya dube mu ya jibince mu sai ya tausaya mana ko shakka babu ga yadda muke himmantuwa da neman duniyar yaran mu to da a ce muna himmantuwa da neman lahirar su da duk wannan halin da muke cike da Allah ya sauƙaƙa mana yanzu ka ɗoka boko kaɗai da a ce yadda muke ba boko muhimmanci a ce muna ɗan yin ko da rabi ne muna ba addini to da da yawa daga cikin matsalolin da muke ciki Allah maɗaukakin sarki da ya shibince mana wa'annan matsalolin ibrahimu nusuli yana cewa la ta'safanna ala dunya wa ma fiha yake cewa kada ka zanki nadama akan duniya da abin da yake cikinta saboda baka samu ba ya ce falmautu la shakka ya fi niha wa ya fi nina ya ce ko shakka babu ita mutuwa za ta ƙarar da abin da muka tara kuma za ta ƙarar da mu wa man yakun hammuhu dunya li yajma'aha yace duk mutumin da ya kasance gurin shi duniya saboda ya tara ta fa sawfa yawman ala ragmin yukhalliha yace tabbas ko wata rana ka ki ko ka so ka gama tara duniya sai ka barta sai ka ji an ce wani da ya mutu ya bar miliyan 20 alhali shi kuma da yana ra yana ta hama da tsohon mutu yana ta hama da tsohon shigiha saboda mi saboda ita duniya ita ce gurinsa la tashba'un nafsu min duniya tushammi'uha yace duniya yace dan adam ransa ba zai taba cika ba kace wai kai ka koshi da duniya saboda ka tara ta wa bulghatun min qiwamil aish takfiha yake cewa dan abunda zaka dogara da shi kai rayuwarka ne da gobe ce ya ishe ka amma fudulul hayat cewa sai an fanta ma yace ka rabu da kanka da wannan in dai ka samu abunda in ka fita za ka nemi ka ci ka sha ba tare da wani ya ji ba ya ce to ka shafa makanka da cewa dole sai ka hau katuwan mota ka shafa makanka lahiya da cewa dole sai ka yi gida mai bene kaza yake cewa saboda sai ka kare wannan kuma wata rana ka zo allah maɗaukakin sarki ya amshi rayuwarka allah ce fa innal jahima hiyal ma'awa allah ce to wutar jahannama ita ce makomar mutumin da ya zaɓi rayuwar duniya ya manta rayuwarsa ta lahira Allah maɗaukakin sarki yana cewa innal ladina la yarjuna liqa'ana Allah ce kaga wa'anda ba su fatan haduwa da mu waradu bil hayatid dunya kuma suka sakankance akan rayuwar duniya wata ma'annu biha kuma suka samu nutsuwa akan duniya walladina hum an ayatina ghafilun Allah ce da wa'anda suke kauda kai akan ayoyinmu ulaika ma'awahumun naru bima kanu yaksibuna Allah ce to wa'annan suna da wuta akan abun da suka kasance suna aikatawa ashe kwaɗayin rayuwar duniya to dalili ne da yake kai mutum ga mahallaka wai in ma an samu kenan saboda ai ba dole bane ba sai an samu za a yi neman a kauce hanyar dan a nema kuma abun ya ki samuwa ko ko abun ya samu amma kuma kamun a mutu abun ya ƙare to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa'annan mutanen suna da wuta da abun da suka kasance suna aikatawa Allah ce wa amma man khafa maqama rabbihi amma kaga wanda ya ji wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa anan abinda ake nufi da maqam shine bagiran da mutane za su tsayuwa domin Allah madaukakin sarki yayi hisabi shine ake nufi da maqam Allah ce to duk wanda ya ji tsoron wannan haduwar da zai yi da shi da ubangijinsa Allah ce fa innal jannata hiyal ma'wa Allah ce wannan aljanna ita ce makomarsa abu huraira da Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya rawaito mana hadisi manzo Allah yana cewa akwai wa'ansu mutane guda bakwai da Allah madaukakin sarki za ya sanya su a ƙalƙashin wata innuwar shi ranar da babu wata innuwa sai wannan innuwai to yana daga cikin mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana manzo Allah ce wa rajulun da atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamal da wani mutum wanda wata mata wadda take da matsayi da kyau ta kira sa domin su yi fasikanci fa qala inni akhafu Allah sai yace mata lalle ni ina jin tsoron Allah manzo Allah ce wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat aina manzo Allah ce yana daga cikin mutanen da Allah za ya sanya su a cikin innuwa shi shine mutumin da yana zamna shi kadai kawai ya tuna ubangijinsa sai ya fashe da kuka to mahallu shahid anan shine mutumin da wata mata za ta kiran shi matar da take da kuɗi take da matsayi domin ya yi lalata da ita amma ya ce da ita shi yana tsoron ubangijinsa a ƙarƙashin wannan hadisin malamai suka ce to duk mutumin da aka ce mishi ga wata hanya wadda za ya samun abun duniya ko ga wata hanya wadda za ta ba shi wani abu amma haramtaccen hayya ce ya haƙura saboda allah a ce ga wata haraka amma akwai haram haramun a ciki ka zo idan aka yi ta wata uku wata biyu insha Allah an warke ka ce a'a in dai akwai haramun a cikin ni na haƙura to irin wannan su ne Allah maɗaukakin sarki yake sanyawa a cikin innuwar shi ranar da babu wata innuwa sai wannan saboda manzo Allah yana cewa duk mutumin da ya bar wani abu dan Allah to sai Allah maɗaukakin sarki ya maida masa abin da ya fi wannan alkhairi sai Allah ya ce wa nahan nafsa anil hawa kuma ya hana ransa daga bin son zuciya to kaga wannan ma wata matsala ce wadda muna fama da ita shine son zuciya shi ko duk abin da son zuciya ya yawa a ciki abu ne wanda ba zai je ko ina ba ko a gidanka a tarbiyyar da kake yi ma 'ya'yanka idan son zuciya ya yawa to zaka kana rosa gidanka da kanka balle abin da yake addini ne Allah madaukakin sarki yana ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul kahf wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha Allah ya ce ma manzo Allah ka hakurce maranka ka zauna tare da wa'anda suke kiran ubangijinsu da safe da yamma suna neman yardar ubangijin Allah yardar ubangijinsu wala ta'adu ainaka anhu Allah yana ce maza Allah kada ka kauda kanka daga gare su turidu zinatal hayatad dunya kana neman rayuwar duniya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina Allah ya ce ma manzo Allah kada ka bi wanda muka kife zuciyar shi daga ambatan mu kaga wannan ma wa'azi ne Allah madaukakin sarki yake yi ma mutane duk mutumin da baya da alaka da addini baya da alaka da ambatan Allah wanda Allah Allah yake cewa to wala tuti kada ka zamna tare da shi kada ma ka mashi da'a kada kai wata hira tare da shi wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu kuma ya bi son zuciyarsa wa kana amruhu furta kuma al'amarinsa ya kasance sakaka ne al'amarinsa ya kasance abubuwa ne wanda babu tsari a cikin suratul qasas Allah yana cewa fa in lam yastajibu laka Allah ce idan dai mutane ba su karba maka ba to fa alam anna ma yattabi'una ahwa'ahum ka sani cewa kawai suna bin soye-soyen zuciyarsu ne wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah Allah ce babu wanda ya bata kamar mutumin da ya bi san zuciyar shi ba tare da wani shiriya daga wajen ubangiji ba amma yanzu kana ga yadda muke rayuwa a komai za ka ga cewa muna biyayya ne amma banda harka addini kowa yana kokarin sai ya bi son zuciyarsa kuma son zuciyar nan ba wai da dalili ba ba wai akan ilimi ba wani kawai saboda ya yan gidansu kara wani kawai saboda ya malamin shi kara wani kawai saboda ya bosu jama'a wanda baya su ya bata da su sai ya san kuma tabbas wannan jama'a akan son zuciya ta suke ko ya san tabbas malamin shi akan son zuciya yake amma sai ya bi shi a ta tafiya tare saboda kada malam ya gane cewa yanzu wani ba ya tahiya tare da mu yanzu wani ya sake wa'anda yake amsar fatawa daga gare su to san zuciya yana daga cikin abun da yake kai mutane zuwa ga mahallaka al'imamul ashatubi a cikin littafin shi al'atisam yana cewa annahu ittiba'ul lil hawa yace abinda ake ce ma san zuciya ya ce li'annal aqla idza lam yakun muttabi'an lishari ya ce hankalin da Allah madaukakin sarki ya maka to hankali ne da aka maka saboda ka zan kibin shari'a ya ce to idan mutum bai bi shari'a Allah ba lam yabqa lahu illa hawa wa shahwa idan dai mutum bai bi dalili ba baka bi shari'a Allah ba to babu abin da zai zan kishanka yana ma jagora kamar san zuciyarka da sha'awarka wa anta ta'lamu ma fi tiba'il hawa yake cewa kuma kai ka san abin da ke akwai a cikin bin san zuciya wa annahu dalalun mubinun yace bin san zuciya yana daga cikin abin da yake bata ne yake cewa baka shi fadar Allah madaukakin sarki ba lokacin da ya ba annabi Dawud mulki sai Allah ce inna ja'alnaka khalifatan fil ard lalle mu mun sanya ka shugaba ne akan doran kasa fahkum bainan nasi dan haka kai hukunci a tsakanin mutane bil haqqi da abin da yake gaskiya ne wala tattabi ilhawa kuma kada ka bi abin da son zuciyarka ne fayudillaka an sabilillahi sai ya kautar da kai daga hanyar Allah Allah ce innal ladzina yadilluna an sabilillah lalle wa'anda suke bacewa ko kuwa wa'anda suke kauda kansu daga hanyar Allah lahum adabun shadidun suna da azaba wadda take mai tsanani ce bima nasu yawmal hisab da abin da suka manta na gobe ranar tashin alkiyama to za ka ga cewa mutane suna bin soye-soyen zuciyarsu ba addini ba ha'a mu'amala mutum ya san cewa wannan abin son zuciya ne wani ko a hira za ka gane cewa shi yana son zuciya ne ga dalili hira ce ta rayuwar duniya amma ga dalili an kawo masa amma za ka ga yana ƙoƙarin dole sai ya tabbatar da abin da yake kan shi na son zuciya to idan mutum ya yi ma yamma mutum idan wannan yamma mutum yawa a cikin addininsa yana daga cikin abin da yake batar da mutum shi addini babu wani mai cewa ni ina ganin ayi kaza ko ayi kaza ko a bar kaza ko ayi kaza a shi addini Allah ne yake cewa ayi kaza sai manzon Allah ya koyar to duk wanda ba wannan zai fassara ba to san san san zuciyar shi ne zai idan mutum kuma ya bi wannan yana daga cikin abunda za ya hallaka sa abul aliya yana da wata magana wadda abdurrazak ya hakaito wannan magana a cikin littafin shi al-musannaf yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi haka ibnu adi ya kawo wannan magana a cikin littafin shi al-kamil fi du'afa haka abu nu'aym ya kawo wannan magana a cikin littafin shi hilyatul awliya yana cewa ta'allamu al-islama yace kowa ya tashi ya koyi musulunci yace fa idza alimtumuhu fala targhabu anhu yace to idan kuka koyi musulunci kuma kada ku zanki yi ma musulunci zagon ƙasa idan ka koyi musulunci to kada a ce kuma ga wani abu wanda musulunci ya ce a yi kuma kana ƙoƙarin sai ka ɓatar da mutane ko sai kama mutane kalabba tawakka saboda kowa yarda cewa kai malam ya ce wa alaikum bisiratil mustaqim ya ce kowa ya yi ƙoƙari ya yi riƙo da hanya wadda take miƙaƙƙa ce fa inna siratal mustaqim al-islam ya ce hanya wadda take miƙaƙƙa ita ce musulunci wala tuharrifuhu yaminan wa shimalan kuma kada ka zanki wani luge-luge a matsayinka na malami ko a matsayinka na mai fatawa ko a matsayinka na almaji ko ko kai a matsayinka na mai son ama bayani kada ka zanki luge-luge ka kira wannan yama fatawa amma sai ka koma ka kira wani so kake dai ka samu fatawar da ta yi daidai da san ranka ko ko ka samu fatawar da ta yi daidai da abin da kake so wani ma idan ya gane cewa kana da abin duniya in yama irin fatawar da kake so zaka bashi wani abu sai ya karkata ya ma fatawar da za ta dora ka akan hallaka yace wa alaikum bi sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi yace kuma kowa yayi riko da abin da yake sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa hadhihi al-umur yake cewa na hore ku ko ku a hirdinku da wa'annan abubuwan allati tulqa bainan nasil adawata wal bagda abubuwan da suke sa ganin kyashi da da adawa a tsakanin mutane to a matsayinka na me na me neman ilimi abinda ka tabbatar an ce ma shine dalili to shine kamata a ce mutum ya samu yayi wannan saboda ya tsira da abinda aka ce ma babu dalili akai kowa ya dora ka akan shi ka shafa ma wannan abin lahiya saboda abu ne wanda ba zai bulle da kai ba to idan aka ce san rai ya kashi kashi biyu na farko shine mutum ya dan kibin mutum ya dan kibin sha'awarsa na biyu kuma shine mutum ya dan kibin shubuha ina ne aka saba shi wani yanzu yana ta kwankwale kwankwale ina malam wane ya ce kaza ina malam wane ya saba mushi sai ya doko ya hada astaci ya dora ba dan komai ba saboda a kalkashin wannan yana so ya samu abin da zai masar san zuciyar shi hidima a kalkashin wannan to yana daga cikin abin da yake sa Allah madaukakin sarki ya hallaka mutane Allah ya ce kalladina min qablikum Allah ya ce kamar dai wanda suka gabace ku kanu ashadda minkum quwwatan wanda sun fi ku karfi wa akthara amwalan kuma sun fi ku kudi wa auladan kuma sun hi ku a'a fastamtaqu bi khalaqihim sai suka more da wannan duniyar da Allah ya ba su fastamtatun bi khalaqikum kuma da kuka zo bayan su sai kuka more da abinda Allah ya bako na dukiya kamastamta alladina min qablikum kamar wa'anda suka gabace ku yadda suka more Allah ce wa khudtum kallazi khadu Allah ce kuma kuka kutsa cikin masu kutsawa abinda ake nufi da kutsawa ana shine mutane suka kutsa akan abinda yake sarrai ne akan abinda ba addini bane Allah ce to ulaika habitat a'maluhum wa'annan ayyukansu za su roshe fi duniya wal akhira a duniya wa ulaika humul khasiruna Allah ce kuma wa'annan sune wa'anda za su yi asara a gobara na tashin alkiyama a ibn taymiya a cikin littafin shi iqtida as-sirat al-mustaqim da ibn al-qayyim a cikin littafin shi ilamul muwaqqi'ina da ibn hajar a cikin littafin shi jami'ul ulum wal hikam sun hakaito wata magana da manya-manyan mutanen kirki suke fada suna cewa ihdaru minan nasu sinfai suka ce daga cikin mutane ka guji kala biyu mutum na farko sahibu hawa qad fatanahu hawa mutumin da yake bin san zuciyar shi san zuciyar shi ya fitine shi wa sahibu duniya a ammatuhu duniyahu da mutumin da shi gurin shi ya tara abun duniya wadda wa'uli hadaini da'ain suka ce magani akan wa'annan abubuwan guda biyu san zuciya da barin wanda yake shi duniya ce a gabansa maganin wannan shine as-sabr wal yaqin haƙuri da kuma yaƙini shine kana da imani kana da tabbas cewa in kai haƙuri ka bar abin da yake son zuciya ne ka bar abin da yana da dalili to a gobe ranar tashin alkiyama za ka samu ladan wannan aikin amma duk wanda ya ma fatawa akan son zuciyarka kuma kashe ka aikata to a ranar tashin alkiyama da kai da shi Allah madaukakin sarki za ya kama ku sai ya muku hukunci daidai abin da kuka aikata Allah ya ce waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina Allah ya ce muka sanya daga cikin mutane akwai wasu al'ummomi wanda suna shiriwa da al'amarin idan aka ce al'amari shine alqur'ani da hadisi lamma sabaru lokacin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinuna kuma sun kasance suna da yaqini akan akan ayoyinmu abinda zamu rufe da shi akan san zuciya wata magana da ibnu taymiya ya kawo a cikin littafin shi minhajus sunna yake cewa wa sahibul hawa yace amma kaga mutumin da yake bin san zuciyar shi ya amihil hawa wa ya sunmu ya ce san bin zuciyar nashi sai ya makantar da shi kuma ya maida shi kurma fala ya stahadiru malillahi wa rasulihi fi dalika idan al'amarin addini ya ciccira ba ya dibawa ya ga menene Allah da manzan Allah suka ce wala ya tulubuhu kuma baya neman ilimi yanzu da yawa daga cikin mutane da suke bin son zuciyarsu a harkar addini wani ba ma ya da alaka da addini sai lokacin ne ya yi tukwana za ya shiga ya karanto bidiyon wannan ya sabke bidiyon wannan shi ba ma ya neman ilimin ya ce wala yarda da ridallahi wa rasuli kuma ba ya yarda da abin da Allah ya shata da abin da manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya shata wala ya gadabu li gadabillahi wa rasuli kuma ba ya yin hushi saboda Allah ba ya yin hushi saboda manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa yaghdabu idza hasala ma yaghdabu lahu bihawa kuma baya yin hushi amma zai yi hushi a lokacin da aka soki malamin sa zai yi hushi a lokacin da aka taba shehin shi amma da za a murdi aya Allah a mushi fatawa akan abin da yake so ba zai damu ba amma lokacin da aka taba shehin shi ko lokacin da aka taba malamin shi a lokacin za ya hau mumbari yana ta da jijiyan wuya yana zage-zage amma idan za a taka hadisin manzan Allah dubu bai damu ba idan za a taka magana Allah dubu bai damu ba yake cewa wa yakunu ma'ahu shubhatu dinin yake cewa kuma za ka ganshi yana da shubha ta addini annal ladzi yarda lahu wa yaghdabu lahu annahu sunnah ibn taymiya ya ce abinda ake yarda da shi abinda ake sakankan cewa a yarda abi kuma a yi hushi saboda wannan abin yace shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk abin da ba sunna ba ne duk abin da ba na manzan Allah ba ne kawai ka raba kanka da shi kuma kowa ya gaye shi kuma koma wane ne ko da ku rigar shi ta kai ta kai girman da ta kai ko da ku matsayin shi ya kai inda ya kai inda bai baka dalili ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar masa kayansa saboda shi bai ba da lada idan an tashi ranar tashin alkiyama ba zai baka lada ba shi ma ta kan shi yake to wanda za ya sa a baka lada shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai abun da ya umarce ka da shi Allah ce fa innal jannata hiyal ma'wa Allah ce to idan mutun yayi wannan ya guji rayuwar duniya ya guji abin da san zuciyar shi ne to aljanna ita ce makomashi to dan haka duk mutumin da yake bin san zuciya musamman abin da ya shayi harkar addini to aljanna shi tana tangal tangal ne kada ka ji da wai in an ce ma wannan abin bid'a ne ka dage sai kai ba wani kake bata marai ba kuma ba wani kake yi ba dan ya shahaushi inda yanzu wani abin da za a yi don ku shahaushi ai ku ke cewa kaza bid'a ne to a zo a yi a gaban ku ko ko a zo a yi a kwanar da kuke zama ko ko a zo a yi a makarantar ku a'a ko daya amma dai aljannan mutum ita ce take tangal tangal saboda yana yin abin da ba shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ba Allah ce to idan mutum ya kiyaye wa'annan guda biyu abubuwan guda biyu san duniya da san zuciya Allah ce fa innal jannata hiyal ma'wa Allah ce aljanna ita ce makomashi wadda za ya sakankance a ciki da abin da ya haƙura da shi na duniya sai ya same shi a aljanna da abin da ya haƙura da shi na san zuciya na addini sai ya girbi ladar wannan ita kuma wannan ladai ita ce za ta za ta kai shi abin da yake abin da yake aljanna ne Allah madaukakin sarki sai yake cewa yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Allah ce yas'alunaka anis sa'ati suna tambayarka game da ranar tashin alkiyama ayyana mursaha wai wani lokaci ne Allah ya tanada mata Allah ce fima anta min dhikraha Allah ce kai kuma me ya hada ka da ambatan gayin lokacin da za a tashi ranar tashin alkiyama Allah ce ila rabbika muntahaha a wajen ubangijinka ne sanin lokacin da za a tashi ranar tashin alkiyama inna ma an ta mundiru man yakhshaha kuma kai ba komai ne ba koko kai inna ma an ta kai kadai munziru man yakhshaha kana mai yin gargadi ne ga wanda yake tsoron ranar tashin alkiyama Allah ce ka annahum yawma yarawna kai ka ce da su ranar da za su ga ranar tashin alkiyama lam yalbathu za su ce mu bu marayu a duniya ba illa ashiyatan sai dai abin da yake marece ne auduhaha ko abin da yake hantsi ne to wa'annan ayoyi kafirai suna tambayan manzo Allah yaushe za a tashi ranar tashin alkiyama lokacin da jibril ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yaushe ne za a tashi ranar tashin alkiyama sai manzo Allah ya ce da jibril mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il manzo Allah ya ce ma jibril ai wanda yake tambaya bai fi mai tambayar sani ba wannan dalili ne mai nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba kuma dalili ne mai nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san ranar da za a tashi ranar tashin alkiyama ba wannan yana daga cikin ilimin da Allah madaukakin sarki ya boye makansa shi kadai Allah ya ce inna ma anta munziru man yakhshaha kawai dai kai mai gargadi ne ga wanda yake tsoron ranar tashin alkiyama Allah yana cewa ma alar rasul illa al balagh Allah ce shi mai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babu abun da yake a kan shi sai abun da yake gargadi ne faman sha'a fali umin wa man sha'a fali yakfur wanda ya ga dama sai ya bi abun da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi wanda bai ga dama ba kuma sai ya bi abun da shi ya ga tana bullewa da shi wannan kuma shi ne abun da suran mu ta zo ƙarshen shi a nan kuma za mu dakata abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh